ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد واتقوا الله عباد الله في أيام عيدكم وأيام العيد أيام شكر وعمل بر فيصن الفرح والسرور بالعيد واللعب المباح ثم الإكثار من ذكر الله في الأيام المعلومات والأيام المعدودات قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقال عز من قائل واذكروا الله في أيام معدودات وأن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله رواه مسلم فعلى المسلم أن يلتزم في هذه الأيام ولا يجعله أيام بطر وأشر ولا موسم معصية وتوسع في المحرمات كالأغاني والملاهي والاعتداء على الأموال والأعراض وكذا التشبه بأهل الفساد بأهل الفساد والصهو عن الصلاة والفخر والإسراف قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتهنئة في العيد مشروع فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا التقوا يوم العيد قال بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم أو قال بعضهم عيد مبارك أو قال أحاله الله عليك معاشر النساء فعليكن أن تلتزمن بأدب الإسلام في التزام الحجاب الشرعي على الحشمة والعفة وحفظ الأعراب وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله معاشر المسلمين أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر رواه الإمام أحمد وهو يوم الحج الأكبر ويقع في هذا اليوم أعمال عظيمة من صلاة العيد والتكبير ونحر الهدي والأضاحي ويبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد ويمتد وقتها إلى غروب الشمس في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة والأضحية من بهيمة الأنعام ذكورها أفضل من إناثها ولا تجوز العوراء ولا العمياء ولا العرجاء ولا الكثير التي لا تنقي وتجزئ, وتجزئ الواحدة عن أهل بيت فإن كان من الغنم فلا يقل, سن فلا يقل سنها عن ستة أشهر والمعز سنة والبقر سنتان وال والبقر سنتين والإبل خمس سنين ويجوز أن يشترك سبعة في في الإبل والبقر وأنه لا يجوز لصاحب الأضحية أن يعطي الجزار أجرته منها أو يبيع شيئا منها إخوة الإيمان شرع صلاة العيد وإراقة الدماء بالأضاحي لإقامة ذكر الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وكذلك شرع لحكمة لحكم عظيمة منها التقرب إلى الله والتصدق على الفقراء والهدية إلى الأصدقاء والتوسعة على الأهل كما شرع لإظهار شعائر الإسلام وذكر أئمة الهدى والسلف الصالح والتعود على بذل المال في طاعة الله ثم التشوق ثم التشوق بالحجاج والشوق إلى ما هم فيه قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر كذلك سخر الله لكم سخر كذلك سخره كذلك سخر الله لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بئث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد يا إموانا مسلمي ما سؤال بركة منا جدد قوديامك الله سبحانه وتعالى wadda cikin nufatansa da ƙudurarsa ya yassare mana ya kawo mu wannan yini mai albarka ranar goma ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida. a filayen miladiya yau muna shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar. wannan hukuba ta kenta shi ne yau take sallah ‘ya'yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah a waɗannan kwanaki namu na idi, mu kuma sani cewa kwanakin idi, kwanaki ne na godiya ga Allah, kwanaki ne na aikace-aikace na ɗa'a, a daidai wannan lokaci kuma sunna ne a yi farin ciki, a yi annashuwa da zuwan wannan idi. Babu laifi a shari'a a yi wasanni. na jin daɗi matuƙar dai ba su ƙetare haddin shari'a ba daga nan ko mu sani cewa waɗannan kwanaki babu yadda za a yi karaba su da ambatan Allah za ka ambaci Allah da yawa a waɗannan kwanaki tun daga ɗaya ga wata zuwa goma ga wata wanda yake su ne al'ayyamul ma'alumat waɗanda su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da ambace shi a cikinsu yace liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat mutane za su shaida amfani na duniya da amfani na lahira a ainihin al'amuran su na aikin haji sannan kuma su ambaci Allah subhanahu wata'ala a waɗannan sanannun kwanaki sanannun kwanaki su ne ɗaya ga wata zuwa goma ga wata su ambaci Allah da yawa alama razaqahum min bahimatil an'am saboda irin baiwan da Allah ya musu ya azurta su da dabbobi na ni'ima Allah subhanahu wata'ala ya ce fakulu minha ku ci daga waɗannan dabbobi da aka ba ku kuka yi hadaya kuka yi layya wa at'imul ba'isal faqir kuma ku ciyar da ainihin talakawa waɗanda ba su da shi a wata aya Allah subhanahu wata'ala yana cewa wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ku ambaci Allah subhanahu wata'ala a waɗansu ƙididdigaggun kwanaki ƙididdigaggun kwanaki su ne sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata waɗanda yake su ne ake kiransu ayyamu tashriq da haka idan ka haɗa ambatan Allah kenan zai zama wancan aya ta yi magana akan ɗaya ga wata zuwa goma ga wata wannan aya ta biyu ta yi magana akan sha ɗaya ga wata zuwa sha uku ga wata to sai waɗannan ayoyi su taru sai su baka cewa ana ambatan Allah a waɗannan kwanaki tun daga ɗaya ga wata har ya zuwa goma sha uku ga wata a hadisi na nubaisha al-huzali ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ayyamu tashriq lalle kwanakin nan na 11 da 12 da 13 ga wata kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah dan haka ko da azumin nafila ne makaruhi ne kayi shi a waɗannan ayyamu tashriq 11 da 12 da 13 ga wata abinda ake so shine ka ci ka sha ka ambaci Allah waɗannan kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah za ga waɗansu masu himma musamman a sallan a azumi ana yin sallah yau gobe sai su ɗora azumin sittin shawwal to dama dai mun sani azumi ranar sallah haramun ne duk wanda ya maimakon ya samu lada zunubi zai samu to azumi kuma ranar sha biyu da sha uku sha ɗaya da sha biyu da sha uku fa makaruhi ne shari'a ba ta son haka kar ya zama kamar wani gwaninta a'a ka bari ka ci ka sha ka ambaci Allah ba daidai bane waɗanda za su fara sittu shawwal ana yin sallah yau gobe sai mutum ya fara yana gaggawa ya yi gama kai haƙuri ka ci ka sha kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana duk inda Allah zo da sauƙi ka karɓi sauƙin kar ya kasance ka ta karkata zuwa ga tsanani a rayuwarka to shi wannan sahabi ya ce mana waɗannan kwanaki kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah da haka ya wajaba akan kowane musulmi ya lizimci bin addini a waɗannan kwanaki masu albarka kar ya maida waɗannan kwanaki kwanaki ne na fitsara da sharri kar ya maida wannan biki na sallah ya zama biki na sabo kar ya yawaita cikin abubuwan da yake haramun kaman jin kiɗe-kiɗe kaman ƙetare haddi a jinanan mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu dukkar ka ɗauki kwanakin sallah kwanaki ne wanda za a yi dabanci kwanaki ne da za a ji a farfado da wata rigima wacce ta daɗe tsakankanin mutane kwanaki ne na ambatan Allah da ci da sha da kuma da'a ga Allah sannan ai taka tsantsan wurin kamanceceniya da mutanen banza tun daga kan kafirai a wurin shigansu da ababen cinsu da ababen shansu to duk sai an nisance shi a ƙaramar sallah ne za ka je waɗansu Allah ya shiryatar da mu da su ga baki ɗaya mashaya giya sai a ce wai za a je rakiyan wata wai watan ramadana ya tafi da haka ranar sallah za a je a ƙyanƙyani barasa wai an raka watan ramadana kenan an iza ƙiyan shi ya tafi za a ci gaba da hada-hada ainihin jaddada ma shaidan mubaya'a to wannan ba daidai bane duk yadda za a yi a kwanakin bukunkunan sallah ka nisanci kamanceceniya da kafirai ka nisanci kamanceceniya da sauran maɓannata da sauran ‘yan ta'adda, sannan kuma ka nisanci rafkana daga sallah, kar ya kasance saboda bikin sallah har a kira sallah tsaye da sallah kai ko kana can gida kana ta da hada abinka. To sannan mu nisanci alfahari, mu nisanci almabazzaranci, duk wannan na daga cikin girmama alaman Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa zalika wa mayyu azim sha'ir Allah fa innaha min taqwal qulub. Duk wanda ya girmama alamomin Allah alamomin da Allah subhanahu wataala ya sanya su ƙarara suna bayyana addininsa to duk wanda ya girmama irin waɗannan alamomi to lalle wannan alama ce ta tsoron Allah da ke cikin zuciyarsa ya ƴan uwana musulmi waɗannan kwanaki da muke ciki na Idi kwanaki ne na murna da farin ciki kwanaki ne na taya junanmu wato murnan waɗannan kwanaki domin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance idan an shigo kwanakin idi hakan nan sukan ta yamma junansu addu'a ta alkhairi taqabbalallahu minna wa minkum ko kuma idun mubarakun duk waɗannan kalmomi ne masu kyau ko kuma ahalahu Allahu alayk Allah ya maimaita mana duk waɗannan kalmomi ne masu kyau wanda yake shari'a ta zo da su ya ku ƴan uwana mata mun dawo kanku lalle lalle ku tsara da dubba na addinin musulunci ku yi riko da hijabi na shari'ar musulunci ku sanya hijabin ku tun daga sama har ƙasa ku tsare mutuncinku ku fito cikin kunya da kawaici da kamun kai ku tsare mutuncinku ku faɗi magana mai kyau magana mai daɗi kar ku saki jiki ku ta faɗin zantuttuka na batsa zantuttuka na fitsara zantuttuka na lalata waɗansu ma a social media ne zaka ji kalmomin batsa yana fitowa daga bakinsu to Allah ya ce wa qulna qawlan ma'rufan ko ƴan uwa mata ku faɗi magana maganan da shari'a ta sani wa qarna fi buyutikunna Allah ya ce kai ko ƴan uwa mata ma ku zauna a gidajenku in babu dalilin fita in kuma fita ta kama ku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula kada ku fitowa fitowa irin na mutanen jahilan farko a fito ana bayyana tsaraici ana nuna duk wani abin da zai iya motsa zuciyar ɗa namiji to Allah madaukakin sarki ya ce wannan fita ne na jahiliya da haka ku sanya tufafinku ku sanya tufafinku tun daga sama har ƙasa ku tsare ku tsare ku kiyaye tsaraicinku kada ku yadda tsaraicinku ya zama kowane kare da doki yana iya gani Allah subhanahu wataala ya ci gaba da jawo hankalin mata ya ce wa aqimna salata wa atina zakata ku ci gaba da tsayi da sallah ku ba da zakka ga wanda Allah ya hore mata wa ati'ina Allah wa rasulahu ko ƴan uwa mata ku ta da'a ga Allah kuna da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ya ku al'umman musulmi mu sani fa cewa wannan rana ta Idi ita ce mafificiyan rana a wurin Allah gabaki ɗaya dan ta ma ta ranan Arafa daraja a wurin Allah hadisi wanda al-Imam Ahmad ya rawaito manzon Allah ce a azamul ayyami indallahi yawmun nahari thumma yawmul qar rana mafi girma a wurin Allah ita ce ranan yanka wannan rana ce wacce take ana zubar da jini Allah kadai ya san jinin da ake zubarwa saboda girmansa to wannan rana ita ce mafificiyar rana ita ce kuma Allah madaukakin sarki ya ambace ta yawmul hajjil akbar wa azanun min Allah wa rasuli ila an-nas yawmul hajjil akbar ranan goma ga wata kenan shine Allah ya kira shi ranan aikin haji babba saboda irin aikace aikace na aikin haji masu yawa waɗanda ake yi a nan kaga ranan goma ga wata rana ne da ake tunkuɗowa daga musdalifa a gangaro a zo na domin yin jifa sannan rana ne wanda ake yin jifa jifan ma babban jamratul aqaba ita ake jifa ranan goma ga wata sannan rana ne wanda ake zubar da jini ga Allah subhanahu wataala Allah kada ya san iya jinanan da ake zubarwa musulmin duniya kada wanda basu je makka waɗanda suka yi layya mutum miliyan nawa ne Allah kada ya san iyakansu alhazai ko aka ce maka mutum miliyan uku sun zubar da jini fi sabilillahi wannan ba za ka yi mamaki ba baya ga fajibar da jinin da ake yi kuma na yau da kullum wata matan shi ta haihu zai suna wani kuma dabban shi ta kasa zai yanka wani yana jin cin nama zai kara ga nan abubuwa mabambanta da haka ana zubar da jini a wannan rana ta sallah sannan a wannan rana ne kuma alhazai suke tunkuɗowa daga mina su gangaro su zo su yi ɗawafin ifaba dawafi na aikin hajji wanda yake rukuni ne daga cikin rukunnan aikin hajji sannan kuma su je su yi sa'ayi daga nan kuma sai su koma mina domin kwanaki biyu ko uku a ranar mina so da a kwanakin mina to kaga waɗannan ibadu suna da yawa a wannan yini shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya kira wannan yini yawmul hajjil akbar a cikin waɗannan kwanaki masu albarka an shar'anta mana abubuwa na da'a da yawa kamar sallar idi wacce muka gabatar da ita ɗazu kamar yawaita kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd da sauran dangogin ambatan Allah za ambaci Allah a bayan sallolin farilla ana gama sallan farilla sai a fara waɗannan zikiroran to sannan sai a ci gaba da sauran azkar da ake yi bayan sallah haka nan za ambaci Allah da safe za a ambaci Allah da rana da yamma a kowane lokaci ma za a ambaci Allah duk waɗannan kwanaki ne na waɗannan abubuwa sannan a wannan rana ne mai albarka ko a waɗannan kwanaki ne masu albarka za a yanka za a yanka hadaya za kuma a yanka layya kuma lokacin yankan nan tun daga ranan idi bayan liman ya idar da sallan idi to haka nan lokacin yankan yana tsawaita har ya zuwa ranan sha uku ga wata idan rana ta fada daga wannan lokaci kuma yankaya a rankaya yanki kenan amma duk wanda ya samu abin yanka kamar yanzu ko an jima ko gobe da safe ko gobe da azhar ko jibi da safe ko da azhar ko da daddare ko gata daga nan har ranar goma sha uku ga wata ranar litinin kenan duk kwanakin yanka ne wanda Allah ya bashi halin da zai yanka ya waje bai wanka a ya yanka a waɗannan kwanaki sannan kuma mu sani cewa ƴan uwa musulmi wannan layya da ake yi to ana fayi ne da dabbobin mu na gida kuma an fi so a yi da mazaje amma in ba a samu mazajen ba sai aka yi da mata yayi amma mu sani cewa makauniya ko mai ido ɗaya ko gurguwa ko karmashashiya ba sa yin layya amma ya halasta mutum ya sai rago shi kadai sai ya ce na hada mutanen gidanmu gabaki daya idan wato ainihin rago ne ko ko ko ko ko abin nan mace to wannan babu makawa ne akalla ya kai wata shida idan kuma akuya ce kaman bunsuru kenan ko akuya to sai ya kai shekara daya idan ko saniya ce sai ta kai shekara biyu in raƙumi ne sai ya kai shekara biyar ya halatta amma mutum bakwai su tarayya su sai raƙumi ko su sai ainihin wato saniya su yanka a matsayin layya sannan mu sani cewa baya halatta da ɗai mutum ya biya mai fiɗa ladan aikinsa daga wato ainihin naman layyansa ko fatan layyansa ba a yin haka duk wanda ya wannan ya ɓata layyansa ba kuma a sai da wani abu daga cikin ainihin fatun layya a naman layya ko fatan babu makawa ne wannan fata ka ɗauke shi kai sadaka da shi fi sabilillahi ko kuma kai kyauta da shi ko kuma ka gyara ka sa a ɗakin ka karɓa sallah amma dai abin da muka fi fifitawa shine ka kawo wannan fata lanayya ka kawo shi masallaci a kai ma ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna domin ci gaba da katafaren aikin da ta ɗauko na gina babban jami'a na duniya ga baki ɗaya. Alhamdulillah cikin fatun da aka tara a shekarun baya an gina wato masallaci a Abuja, an gina masaukin baki a Abuja yanzu an gama da wannan ladanmu yana nan yana gudana da yardan Allah. Yanzu abin da ya rage shine kammala ginin wannan jami'a katafariyar jami'a wanda satin da ya gabata na yi bayani cewa kana iya cewa sashin aikin ma an gama shi amma akwai abubuwa da yawa kuma wanda ba a gama ba to ka kawo fatunka nan da ma sadakan abin da ya sawwaka na kuɗi ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu goma domin ya zama sadakatun jariya gare ka da kuma iyayenka domin a gina jami'a sannan mu sani fa cewa ya'yan uwana musulmi da sallan idi da zubar da jini an shar'anta su ne domin ambatan Allah subhanahu wataala ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام Allah ce kowace al'umma mun sanya musu abin yanka da za su riƙa kusantan Allah da shi domin su ambaci Allah subhanahu wata'ala da yawa saboda irin ni'iman da ya musu ya azurta su da dabbobin ni'ima sannan an shar'anta layyana ya ‘yan uwana domin a kusanci Allah kuma a yi sadaka ga fakirai talakawa marasa shi a kuma yi kyauta zuwa ga makusanta da masoya a kuma yalwata ma iyali a kuma ƙara fito da sha'ira alama ta addinin musulunci mu kuma tuna da magabatanmu na ƙwarai tun daga kan babanmu annabi ibrahim da manzon allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da yadda suka gabatar da ainihin hadayansu da yadda sahabbai suka gabatar da layyansu sannan kuma domin a koyar da mu yadda ake cire dukiya fi sabilillahi ai hidiman allah da manzansa ka iya ka koyi yadda ake cire dukiya dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu ka cire a cikin dukiyarka ka zubar da jini fi sabilillahi domin ka yaƙi wannan bakar rowan da ke cikin zuciyarka ba wanda zai lalace je yana sayan kilan kifi alhalin yana da dubu ɗari da hamsin ɗin wai ba zai sai akuya ba ba zai sai rago ba sai dai sai kilan kifi saboda lalacewa wai kilan kifi ne wai shine zai ba iyalinsa bawan Allah ka je ka zubar da jini fi sabilillahi Allah ya musanya maka abin da ka ciyar fi sabilillahi duk abin da ka ba Allah bai tafiya a banza baya ga girman lada a wurin Allah kuma sai Allah ya musanya maka to a tuna da wannan sannan kuma a ƙara sanya mana shauƙi zuwa irin halin da alhazanmu suke ciki mai kuma shauƙin mu ma Allah madaukakin sarki ya ba mu dama mu kai hali wato mu kai irin matsayin da suka kai fili tabbata a filin arafa bayan nan a zo muzdalifa bayan nan a zo a yi jifa ranar goma ga wata Allah ka sa muna da rabo amma duk dai a ƙarshe mu sani cewa fa jinin jinanan da naman gabaki ɗaya baya zuwa ga Allah abin da ke isa zuwa ga Allah shine tsoron Allah da ke cikin zuciya da jinin da kake zubarwan da naman ba wanda ke isa zuwa ga Allah menene ke isa zuwa ga Allah shine tsoron Allah cikin zuciyarka da wani irin niyya kai wannan shine zai sadu zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a rayuwarmu Allah ka karɓe badin da muka gabatar a waɗannan kwanaki da suka gabata Allah ka karɓa abin da zamu gabatar a kwanakin da suka rage mana Allah ka sanya mana albarka a wannan rayuwa tamu Allah ka sanya mu cikin ƴantattun da ka ƴantar a ranar Arafa Allah ka ɗaukaka darajojin mu ka gafarta kurakuran mu Allah ka kama hannayen mu zuwa ga daidai shugabannin mu Allah ka yi musu muwafaqa Allah ka ɗora su akan daidai Allah ka ja makwarkwaɗin su zuwa ga gaskiya da binta Allah ka hana su zalunci da san kai da babakere mu kuma Allah ka azurta mu musu da a tafarkin sunna ya Allah masu bukatuwa na alkhairi Allah ka biya musu abinda muke tsoron shari Allah ka amintar da mu Allah ka bamu mai kyau a duniya Allah ka bamu mai kyau a lahira a ranar tashin alkiyama ka tsayamar da mu daga azaban wuta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin استغفر الله استغفر